اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a ci gaba da darasi a littafin alfato da hamawiyya wanda babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harani sun majamashi ya rubuta ɗaya daga cikin malaman da suka rayu a karni na bakwai ana yi shi 661 ya rasu 728 allah ya ci gan shi da rama littafin yana karantar da mu sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar abin da ya zuwa ƙur'ani da sunna da kuma mai da martani ga waɗanda suka saba a wannan babi muna a inda malam yake lissaho mana ko ke karanto mana dalilai asar wanda suka tabbata daga magabata wanda duk an samu daga gare su sun tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala siffofin da Allah ya tabbatar ma kan shi cikin alkur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifofi na zatin Allah subhanahu wataala za mu ga sifofi ne wanda ba aya ɗaya ba ba aya biyu ba misali duk inda Allah zai tabbatar ma kan shi da sifa ta alyadu to za ka samu cewa cikin qur'ani ba wai guri ɗaya ba ne Allah ya tabbatar da wannan sifa a ayoyi da yawa Allah ya tabbatar da wannan sifa inda Allah zai tabbatar ma kan shi siffa ta daidaito a al'arshi kaga ayoyi ne yawa aya wajen bakwai inda Allah zai tabbatar ma kan shi siffofi na uluri ayoyi ne masu yawa kamar yadda ibnu qayyim cikin al-kafi shafiya yace ya qaumana inna li qawlina alfa min ad-dalil bal alfani yace ku sani mutanen mu hujjar mu ta tsaukakuwar Allah akan bayan shi muna da hujjar da dubu kai ba ma dubu ba hujja wajen dubu biyu to za mu ga in ma hadisi ne wanda yake tabbatar da wata sifa za ka ga hadisin yana maimaituwa ba wai hadisi ba ne guda ɗaya ko kuma abin da duka wannan dalili ne da yake nuna gajiyar wadda Allah yake ma masu ƙoƙarin tawili da korewa ta yadda sai Allah subhanahu wata'ala ya maimaita abin a gurare daban-daban don ya zamanto sun gagara kalmasar da waɗannan dalilai ɗin ya ambata mana abin da ya zo a cikin risala ta al'imam abu hanifa risala mai suna alfiqhul akbar wanda aka ce malaman sun tattauna dangane da nasabduwar risala ta alfiqhul akbar zuwa ga imam abu hanifa risala risala ce wadda take matsabu'a kuma malamai sun yi masa sharhuna daban-daban wanda suke kuma magabata wanda suka gabata kaga wannan yana nuna tabbacin dai samuwar risalai a samu cewa ga littafi na malami kuma wasu da daɗin malamai sun ma littafin shari kaga inda ba a samu tabbatuwar shi ba da babu zance a ɗauke shi a yi mashi wasu hidimomi kai tsaye da zai zama to kenan an yi kore littafin daga malamin shi yasa an samu malamai wanda suke na aqida sun tabbatar da jinginuwar littafin zuwa ga imam abu hanifa kamar shekul islam a cikin littattafan shi irin minhajus sunna dar'u ta'arudul aqal wa naqal dalibin shi ibnu qayyim cikin ijtima'u da kuma cikin alkafiyat shafiya haka ibnu abul izz al-hanafi a sharhin shi da yama aqidatu tahawiyya shi ma duka ya tabbatar da nasabtu kuma ma shine abin da yake shahararre ita risalar imam abu hanifa ya rubuta ta ne ko ya yi imla'in ta ne ga ɗaliban shi don karantar da su babban siku mun san yana daga alkhairi na duniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ma bayan shi ko zai ma bawan shi Allah ya baka fahimtar addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini to kaga in ku har Allah ya fahimtar da kai ilimin sanin Allah tabbas Allah ya tattara babban alkhairi ya yi ma bawa saboda haka ya kira shi fitul akbar kenan dan nuni amsa babu wani ilimi wanda yake sama da tauhidi karan farko ilimin da ake so zauna a zuciyar bawa ilimi na aqida kuma arsalar ya bayyana da aqida ta ahlus sunna wal jamaa shekul islam ya ce risala ce mashahura wajen ɗaliban imam abu hanifa saboda an samu ɗan shi ya rawaite shi ta wajen ya rawaito ta haka ɗalibin shi abul mutsi abdullahi alhakan bin abdullahi albalafi wanda ruwa shi ce ma aka ka wanda aka ce abdullahi bin mubarak yana girmama wannan bawan allah yakan girmama matsayin shi yana cewa kana basiran bin ra'ayi lalle mutum ne wanda yake da hazaƙa a ɓangaren fiƙo allama kabiru sha'an mai ɗumbin ilimi ne yana da babban al'amari sau da haka abu hanifa ya bayyana aƙida ta halin sunna wani jama'a da kuma raddi ga waɗanda suka ƙara fama waɗannan masa'il ɗin wanda a wancan satin mun ji inda ya taɓo mana ababe kamar haka abu na farko ya yi magana akan sanin ilimi na shari'a sunnoni sanin dokoki hukumce-hukumce ya kuma yi bayani akan raddi ga wanda suke suma kenan kadariya ya bayyana matafiya ta halin sunawar jama'a inda ya raddi ga waɗanda suke khawarij da khawarij wanda suke da kuma wanda suke mu'tazila ta yadda ya raddi a ɗaya daga usul na mu'tazilawa shine usul na kalubalantar azzalumin shugaba ko kuma yin hoto na hoto da azzalumin shugaba ta hanyar ɗaukar makami abu hanifa ya gaya musu wannan ba aqida ba ce ta ahlus sunna wal jama'a saboda manzo Allah sallallahu ya zauna a makka tsawon shekara goma sha uku da ya a makka a kaba da kai gumaka wajen ɗari uku da sassu kaga nan sarasan bai tunkari ba wannan hukuma ta makka tare da cewa hukuma ce wadda take kafira azzalima babu ma azzalima hukuma irinta hukuma ce wadda kenan iya daga zalimcinta kashewa mata kaga an kashe sumayya kuma a matsayin an halitta mu an kashe amma a matsayin an kashe yasir a matsayin an halitta abin kaga ya zama an kashe an yi ta'addanci ga nan sarar kuma mutum yakan kawowa kaya in ba da aka yi hirfin fudul ba mutum zai ka kaya a ci bashin shi ba a bashi bayi za a yi ta'azabtar da su kai har ma ta kai yadda aka ware banu hashim bin al-muttalib ashe ibn abi talib aka abdul muttalib ya zamanto an dinga zalimtar da waɗannan kabilu guda biyu banu hashim bin al-muttalib aka yake duk wata hulɗa da su amma nan salata haka ya haƙurin zama tare da waɗannan sai ce kwarai lalle in har kuka yi wannan to mahangar da addini yake lekawa shine dar'ul mafsada wanda kuma muqaddam ne ala jalbil manfa kawar da banna shi ake gabatarwa a bisa jayarwa amfani yace za a samu kwaran yadda jini halittar da haram saboda da zara aka ce maka babu doka da oda to za a dinga kwacen dukiya za a dinga fyaɗe za a dinga duk abubuwan da suke basu da kyau da kwata dukiyoyi قال يتي وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاء يا أنبت مغانا دنغني دي يقل الخوارج وكما البغاء وان ذا في ظالمشي كما ان تاواي إلى أن قال عند هريشي قال أبو حنيفة أبو حنيفة يا فدي كنا أسير ساري يا بياني كونا وان دا من سند أهل التتفاي دا سكي تبتر عقيدة أهل السنة والجماعة أكم بياني أكم حكم شن خوارج سو دا يقال خوارج وان دا سكي سنفن تريني sun kauce daga cikin aljama'a to menene matsayinsu menene hukuncinsu in aka kyale su abin da zai biyo baya kenan za su yi ta kisan to duk inda aka samu waɗansu sun yi kuruji kuma sai suka ɗauki makami to wajibin hukuma ne ta tashi waɗanda za su je su yaƙi waɗannan mutanen sai an dawo da su ƙarƙashin ɗa kamar wanda za ka ga misali za su wuta da niyyar a kwasa dukiyar mutane ko kuma misali niyyar barazana ga hanya ko kuma misali niyya ta shubuha irin wanda za su dinga tunanin cewa za su kawo daular musulunci a irin wannan to duk su ake zance ilan kala yace kala abu hanifa amman kala imam abu hanifa ya faɗi dangane da mutumin da yace la arifu rabbi fis sama'i am fil ardi ni ban sani ba ubangiji na ko a sama yake ko a ƙasa bane da masaniya faqad kafara yace ya kafirta لأن الله تعالى يقول سود ألا نشاء الرحمن على الأرض استوى ألا نجمم رحمة ya daidaita ga al'arshi wa arshihu ko kasar samawati abu hanifa ya ce kuma ai kaga shi dai al'arshi ba a ƙasa da yake ba a kudu ba ba a yamma ba yana can ƙulin ƙuli da sammai bakwai kenan tun da Allah subhanahu wa ta'ala ce ar-rahman ala al-arshi stawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala al-arshi Allah yana sama to menene wajibinka Allah yana sama kenan wanda sai kore Allah yana sama kaga abu imam abu hanifa shi ya kare ta wannan ayoyin guda bakwai shi yasa sai ce kenan kafara ya kafirta kul sai ya ce fa in qala innahu ala al-arshi stawa in ko mutumin ce ya daidaita al-arshi walakinahu yaqulu la adari al-arshi fi samai am fil ardi yace ya daidaita al-arshi amma yace ban ni da masaniya al-arshin ban san ko sama yake ba ko kasa yake qala huwa kafir yace shi ma dai kafiri ne wannan hon kaga imam abu hanifa ke wani yace shi ma dai kafiri ne kaga nan gurin ba wai ayyana wani bai yace wani saboda fatawa kaza me hukunci wanda zai kaza wanda zai wani kaza kawure ne amma kaga ai za a iya samun mawani takfir za a iya samun wani ya ce da sanin ba kuma jahili ne kaga uzuri ne za a iya samun wani ya faɗi ya da zama mutu akan wannan li'annahu ankara an yakuna fi samai saboda ya inkarin tabbatuwar Allah a sama li'annahu ta'ala fi a'la al-liyin saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana kolin guri wanda yake duk guri wanda yake madaukaki na sama wa annahu yud'a min a'la la min asfal kuma Allah an za a kira shi fitra ce ta sama ake kiran Allah ba ta ƙasa ba duk wani mai inkarin ululi na Allah subhanahu wa ta'ala kaga fitra ma fitra ma ta ta karyatar da shi saboda in ya ida inkarin kuma zai daga hannu sama yana roƙo Allah inda zai nemi ma tausayar Allah zai ma daga huskar shi sama ma ya daga kanshi sama ma yana yana kallon sama yana hudu ga gani to fitara ma dole ta taki akan kenan inkarin wannan wa fi lafzin sa'altu aba hanifa amman yaqulu la a'rifu rabbi fis samai am fil ardi na tambaye imam abu hanifa ga mutumin da ya tawaffufi yace shi dai bai sani ba Allah sama yake ko kasa qala faqad kafar yake ya kafirta gare ka waqifi ma akan mas'ala sai ce ya kafirta kuma kaga wannan yana mas'ala ɗin ci akwai wanda za su ai sai mutum ya inkarin duka waɗannan abu ko ya yi kaza kaga nan mas'ala ɗin ci ake zance kuma shi addini babu zancen wani kai tawakkufi ka abu a ce kawai kai shiru kai na a shi yasa aka tambayi imam ahmad ibn hanbal abdullahi ibn imam ahmad ibn hanbal ya ce ma'ayina ya ce da wane da wane da wane sun tsaya wancan gefe ɗin kuma suna intisari ga waɗancan sun yi hukufi ba su wato sun haɗin mawukifinsu ba ya ce waɗannan gurɓatattun mutane ne waɗannan mutane ne wanda suke gurɓatattu to addini da raba da ka ce kai kana a tsakiya ar-rahman ala al-arshi stawa wa arshu fawqa sab'i samawati al-arshi kuma yana kule da sammai bakwai qala fa innahu yaqulu sai ce to ai mutum yana ce ala al-arshi stawa walakin la yadri al-arshi fil ardi aw fis sama' yana tabbatar da cewa Allah daidaita al'arshi amma abin da yake inkari wai al'arshin ne yake cewa shi bai san ba al'arshin ko a sama yake ko kuma da kasa yake wannan ne bai da tabbas wala idza ankara annahu fi samai faqad kafara dan har yayin inkarin wa al'arshi yana sama ya kafurta wannan magana tana cikin al-fiqh al-akbar tana cikin bayan talbiyin su iblis fa fi hadha al-kalam al-mashhur an abi hanifa inda ashabi a wannan mashhuriyar magana wadda take mashahuriya daga imam abu hanifa wadda aka nakalto ta kuma daga almajiran shi annahu kaffara alwaqifa ya kawurta wanda zai tawqufi haka ce waqifa shine wanda zai tsaya tsakiya kamar lokacin da jami'a suka bayyana da aqida ta sarkul qur'an kaga a wannan lokacin sai aka samu kuma wanda suka zamanto su kuma alwaqifa suka tsaya tsakiya ba za su ce ba za mu ce makhluqu ba ba za mu ce ghairu makhluqu ba su sun tsaya tsakiya to waɗannan kaga su ma gabaki ɗaya su ma Muhammad yace hukuncin su ɗaya da jahiliya annahu kaffara alwaqif allazi yaqulu la arifu rabbi fis samaa'i fil ardi wanda zai ce ban sani ba ubangiji na sama yake ko ƙasa fa kaifa yakunu al-jahidu nafi الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء فكيف يكون يا زي زمنتو الجاهد mai musawa annafi mai korewa allazi ya kulu wanda yake cewa laysa fis sama'i aw laysa fil ardi wala fis sama'i wa tajja ala kufrihi imam abu hanifa ya kawo hujja abu kafirce shi bi kauli ar-rahman ala al-arshi istawa da cewa ar-rahman ala al-arshi istawa qala ya cewa arshu fawqa sab'i samawati al-arshin Allah yana kolin sammai na ubangiji subhanahu wa ta'ala guda bakwai saboda haka imam abu hanifa ce fa kaifa yakunu al-jahid an-nafi ya zai zamanto fa kaifa yakunu ya zai zamanto al-jahid mai jayayya annafi mai korewa allazi yaqulu laysa fis sama'i aw laysa fil ardi wala fis sama'i wa bayyana bi hadha kuma sai bayyana anna qawluhu ta'ala ar-rahman 'ala al-'arshi istawa fa da Allah ar-rahman 'ala al-'arshi istawa yubayyinu anna Allah fawqa sab'i samawat yana bayyana Allah yana kolin sammai bakwai fawqa al-'arshi kuma yana sama al-'arshi wa 'ala al-istiwa 'ala al-'arshi kuma da je so ga al'arshi dalla ala anna Allah nafsuhu fawqa al'arshi ya nuna Allah subhanahu wata'ala da zatin shi yana sama al'arshi shi kuma ardafa zalika sai kuma Imam Abu Hanifa ya bayan wannan bi takfiri da kafirtar da man qala innahu ala al'arshi stawa walakin tawaqqafa wanda yace ya daidaita al'arshi walakin tawaqqafa sai dai kuma sai ya dakata fi kaunin al'arshi bis sama'i an fil ardi bai tabbatar da wannan ba saboda wajibi kawai wajibin ka kai Allah subhanahu wataala yana sama wajibi ka an kayar al'arshi yana sama kuma Allah ya daidaita al'arshi to kaga babu zancen kenan cewa ubangiji subhanahu wataala ba sama yake kamar yadda zaka ga su a sha'ira na karshe da kuma kullabiya wajen su kafirci ne ma kafirci ne su mutum ya ce Allah yana sama sukan cewa ya ma Allah guri alhali kuma abin da kaga ubangiji subhanahu wataala da kanshi ne ya faɗi ya sa Allah yana tabbatar da abu kuma kai ka zama kana korewa qala li annahu ankara annahu fi sama saboda yayi inkarin zaman sa Allah sama li anna Allah fi ala illiyin Allah yana a madaukakin dukkanin illiyun sammai wa annahu yud'a min ala la min asfal kuma Allah kaga ana kiran shi ne ta sama ba ta kasa ba wa za tasrihu min abi hanifa wannan bayani ne baro-baro daga abu hanifa bi takdiri da ya kafirtar da man ankar an ya kuna Allah fi samai mai inkarin cewa Allah yana a sama wa tajja ala zalika kuma ya kawo hujja bi anna Allah ta'ala fi ala ulliyin yace Allah yana a madaukakin samai wa annahu yud'a min ala la min asfal sai kawo musu dalili kenan na wannan wannan duka maganganu ne daga al-Imam Abu Hanifa Allah ya shi da rahama wanda dukkan a'immatul arba wancan Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya gamsu da rahama Imam Abu Hanifa ya girme su a shekaru wa kullum min hataini min hataini hujjiyataini da hujjojin nan guda biyu fitriya a tsaliya hujjoji ne na fitra na halitta na ɗabi'a kuma na hankali fa innal quluba mafsura to da zukatan bayan Allah an halicce su alal ikirari a bisa tabbatarwa bi anna Allah fil qulubi Allah yana sama wa ala annahu yud'a min ala la min asfal kuma kowa ya tashi kan kiran Allah ne ta sama ba daga ƙasa ba wa qarja lafzul akhar sarihan wani lafazin ya zo daga Imam Abu Hanifa wanda yake ahili babu wani gumudi bi zalika فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر كان عليه إنكار ألا ينسمة ويقع أرضا وروى هذا اللفظ عنه الرويت أن لفظ ذلك غريش بإسناد شيخ الإسلام لإسنادنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الحرمي بإسناده في كتاب الفارق في, في, في كتاب الفارق وأن أبو إسماعيل الأنصاري الحرمي shine Abdullahi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Ansari al-Harawi wanda zahabi dalibin Shaykhul Islam yace kana asaliyan kuhan wa kana jaz'an bi ainin mutakallimina yace mutum ne wanda yake kututtire a idanun wanda suke ulama'ul kalam wa sayfan maslulan ala al-mukhalifin zararren takobi ne ga masu mukhalafa wa qaudan fi sunna kuma dutsi ne a sunna la tazahu riyadu iska ba ta kada shi iska ba ta jijjiga shi yace qadum tuhina marrati an jarraba shi ba so ɗaya ba hafiz muhammad ibn tahir yace samitu aba isma'il al-ansari yaqul naji abu isma'il al-ansari al-harawi yana faɗi bi hura a garin sunan hura yace uritu ala sayfi khamsa marrat yace so biyar ana kawo ni za a fille mun kai la yuqalu li amma ba a ce mun irji an mazhabika dawo daga mazhabinka walakin yuqalu li uskut amman kharafaka ce ma ce ka ja bakinka daga duk wanda suka saba ma ba kuli ne ko yace la uskut bazan bazan kyale ba bazan ya kauci ba saboda haka yana amsa mazhabi na Imam Ahmad ibn Hanbal fil asma'i was sifat a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal yake annan yace amma a bangaren suluki faqad tafa asar al mutasawwifa a wannan bangaren kuma ya bibi sawun sufai yace walakinnahu zahabi yace walakinnahu lahu nafsun ajibu yana da wata rai mai ban kai la yashbihu nafsu aimatu salaf fi kitabihi manar sa'irina a littafin shi kenan manazil sa'irina wanda ibnu qayyim ya mushi sharhi kenan abin nan madarij salikina madarij salikina zaka shekul islam yakan nakaltawa maganganun shi haka kuma ibn qayyim ma yakan nakaltawa maganganun shi kuma sukan yawan ba shi uzurin cewa Allah ji ganshi da rama wannan magana da bai faɗe ta da yayi wannan magana inda za a yi su kadinta tana iya mahudda mutum wannan kaza wannan abin ya saba duk da san da muka muke mushi to amma san gaskiya ya fi san da muke mushi wannan kuma shine adalci wannan shine adalci duk yanda kake son malamin ka to zaman to goyon bayan gaskiya san gaskiya yana sama da wannan zai ce wannan magana kuskure ce kaza amma duk yadda muke san da muke ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tuka su khalafa mai gurare daban-daban shine zaka ga kuma madarajus salikina duba da shi alharawi kenan asali ya bi wancan tsari kin na tazkiyatul nufus ya dinga na karzo su maganganu kuma na waɗanda suke zuhal da waɗansu daga mutasawwifa ibn qayyim a cikin madarij salikin yakan nan kansawa ba wai dan ya yarda da su ba kuma ya sharhi ma ya bayyana wasu abubuwan wanda wannan yasa zaka ga wanda dama su ahlul hawa suna neman karewa ƙarya ko da ko da littattafan ahlus sunna wanda zuciyar shi take da kaikai zai daure sayin shekul islam ya daure sayin malaman da sunna suka karanta amma sai dinga kokarin kalmasawa zuwa ga wancan gurbatacce aqidar tashi to za ka ga sukan yawan istishhari ta zama na ga wata munazara da aka yi ta da wani dan abin na kinan mai faro ta jiya ne suka ina ga da asalafi anas asalafi ta zo ina saurare ba ma gama saurare ba yana kokarin ya kare ilimin hakika wanda shi dama yana da wannan nuna cewa tabbas tabbas kawai abu ne guda biyu in ya ji an kure mai guri shi dama sai su da ko ilimin da dama namu ne kuma sannan ibn qayyim ma gashi ya ce ba ruwanka da wannan to abin da za ka kalla ka saurari nassin da ya karanto na madarij salikin ko kuma ka koma madarij salikin za ka gane lalle tabbas mutane halin hawa'i abin da ibn qayyim yake nufi daban abin da yake nufi daban abin da baki yake nufi daban hausa shi daban larabcin da ya karanta ma'anar shi daban fassara shi ko ma'anar daban ka gani saboda haka kenan shi yasa za ka ga da yawa suna kokarin ita shahadi da madarijin sarkin wasu ma sai su ce wa madarijin sarkin kamar ma ba littafin ibn qayyim bane akwai masu korewa da kore ma cewa ba ma littafin ibn qayyim bane littafin ibn qayyim ne kuma iya daga cikin littattafan da duk da dai sai bayan rasuwar shekul islam ya fara rubuce rubuce amma yana daga cikin wannan shi ma littafin shi ne kuma yana daga littattafai masu tsada masu mahimmanci littattafan kuma da suke karantar da aqida suke karantar da aqida suke karantar da suluki wanda yana da kyau mutum ya karanta don saboda samun ginuwa da tabbatuwa a bangaren musamman tauhidi wanda yake na uluhiyya musamman tauhidin uluhiyya to kaga su sufaye inda misali littafin ma sun san menene shi da ba ma za su iya abin ba duk wasu abubuwan nan na ibada arraja at-tawakkul al-kaza duk sai da tattaro su duka tabbatar da su da tsantsanta su ga Allah subhanahu wa ta'ala wa rawahu aidan wa ibn abi hatim anna hisham bin ubaydillah ya rawaito da shi da ibn abi hatim anna hisham bin ubaydillah ar-razi hisham bin ubaidillah ar-razi ɗaya daga cikin fuqaha a'imma na sunna wanda zahabi ya ce kana min buhuril ilmi yana daga cikin tekuna na ilimi abu hasim ya ce ma ra'aitu azama qadaran minhu birrayyi a birnin rayya ban ga wanda ya fi shi girman daraja ba 221 wannan yana nuna mana tsarkin zuciyar magabata sukan fada abin da yake gaskiya ga waɗanda ya cancanta su faɗi wannan gare sahibu muhammad ibn al-hasan abokin muhammad ibn hassan ne ibn abdullah ashebani al-kufi faqihu na iraq ɗalibin imam abu hanifa wanda ya jagoranci alƙalanci ga haruna rashid bayan yusuf a da kuma a rayi duka shi muhammad ibn hassan ya yi alƙalanci aka ce mutum ne wanda yake zakiyan mai kaifin hankali mai hazaƙa yin durabu bihi masal ana ba da misali da hazaƙa shi hama imam ahmad ya ce min aina laka hadhihi al-masail al wannan zurfafan masalolin wai daga ina kaje samu yace min kutubi muhammad ibn aka ce mai daga ina kaje samu su aka tambayi imam ahmad yace min kutubi muhammad ibn al-hasan daga littattafan muhammad ibn al-hasan nake samu wannan ya rasu 189 Allah ya kan shi da rahama qadir rai shi muhammad ibn hasan alqali na rai an ce yayi alqalanci a rai da kuma rika wannan duka yana nuna mana magabata Allah ya kan su da rahama irin yadda suka zamanto jagorori ɓangaren karantar da ilimi sannan kuma ba a bar su ba ɓangaren riƙewa matakai-matakai wanda suke na duniya za ka same su su ne 'yan kasuwa su ne wanda suke masu jagoranci masu shugabanci haka za ka ga duk babu wani majal ba sai sai ka same su a nan gudu inda aka dinga samun ma matsala Allah subhanahu wa ta'ala taimaka sufanci ne so illa aka kirkiri wani ruhubaniyanci ruhubaniyanci kawai sai mutum ya zo ya hau sama agalami ko koma daji ya dogara da Allah ba ku mu samu to kaga shi kuma wannan ai mutuwa ne kamar ku zama almajirai ai dole za a rena ku dai da ku zama almajirai kun iya mulkin mutane ku zama kawai Allah ba ku mu samu kawai ka miƙe kawa kawai abin da aka samu kai kawai dan neman tukusu ne da yadda ake taron da zaka samu tukusu kana can wannan ba ba haka ba mazan jiya suka zama kadin rai habasa rajulan fi tajahumi shi yasa zaka ga a da malamai kaga suna noma suna kiwo zaka ga malami yana da tulin dabbobi yana noma ka gani yana wasu sana'o'in shi kuma zaka ga duk alhamin shi da juma'a wani zai igiya ya kai ya saida wani zai je shi ya kore wani zai abin nan haka duk wanda yake da suna ko nan kuma ya kame sai su mushi dabba ne yara kuma da ake kawowa kowa sai a kashi da tumbin hatsi wani da sai a ashirin da wake kamar sai a goma yanzu ba samu ba ma sai a dafa wannan a yi abinci kawai a ci gaba da karatu kaga da dai haka nan ne ake sai ana ba sai yana cin halaye in kanka ya ce shi wasiya ma ya ga dama zai ji in yana da wani wannan din shi ba dole ba ya sai wasiya ka gani amma yanzu a zo misali a je mutuwa ka zo ka zamna kewaya ma ba sun barka ba kwana uku wannan duk da kai za ringa zuwa kewaya kuma dawo sadaka uku sadaka sati sadaka arba'in fita daga takaba ma yan kirawo ka zo ka hujja ta daga takaba ka gani to da Allah yaushe zaka koya ma almajirai suna gantali kai kana can kana neman guntuwo waina amma da tuwon ku kawai dora za ku yi shi kai da almajiran ka ku yi karatun ku amma duk inda ya zama zo babu wannan yara su shiga nan su tana yunwa tana damun su wani irin karatu za yi kadira ya basa rajulan fitta jahuni yana alƙalanci ya tsare wani mutum a kaki da jami'anci kaga amfanin shugabancin masu ilimi ko habasa rajulan ya tsare wani mutum fitta jahuni a kaki da jami'anci kuma yan bid'a ba su da duk inda kaga yan bid'a sun samu sakewa to akwai matsala amma duk inda wallahi gaskiya take ka ɗauko duk tarihi da aka so daga wanda aka yanke ma hukuncin kisa ta wanda aka tsare kaso sai da aka haka Allah ke hana su sakat su dama Allah bai bara su sa in kuma ma aka bar su babu wannan barazane kuma sai Allah ya jarabce su da ahlus sunna kaji yanzu kaga Allah ya jarabce su da mu dole yanzu da yanda za duk abin da suka ce kuma sai a ce kaza ne da abin da aka ce kana ji kana gani dole kana nan kana nan ɗalibi ɗaya ya gane suna makarantar ka duk sai buwaye ka sakat zai hana kawai shi kenan malam duk wata tsiya da za a haɗi kawai sai a dinga ɓoyewa ya ce sai an yi kaza saboda shi ɗayan wannan zai buwayi makaranta duk da baki daya a dinga jin tsoron shi har ɗaliban su dinga mamaki malam a kawai tsoron wani gaje akwai wanda zai aka zo amsar rubutu sai a ringa jin tsoro wani zai ji amsar rubutu aka yi ta zuwa ana zawa rubutun da ba ba da shi wuce in dai da kai ne wa rubutun nan ba a ba da shi ba a wasu rajular fasaha to in dai abu gaskiya ce me matsalai ka ba da mun gaban kowa me wuce da jamsu sai a dinga wani rubutu ai kaga babu wani matsala zai da habbata saura ce ya amsa ya an dinga rubutu ka gani ba halaka bace ko zuma wanda zai ba shi zai ba shi wato shi kenan ko wani efe nargar ko wannan kawai ai kaga zuwa zai ci a bada a meka ne ko amma me kai a tsar kunu kutu ana sallah laya ta fado ai ta halbata a rasa kawai kowa ke dauka ka gani kowa ke dauka ka ga ai akwai matsala a wasu rajula su da fataba fa taba sai to faji abihi ilahi ilahi sham sai aka zo da shi gurin Hisham li yutrikahu dan ya saka can da shine alƙali ranar cikon wannan din shi tayi kuma ya tuba fa qala yati alhamdulillah ala tauba yace jinjina ta tabbata ga Allah ala tauba afsa wannan tuba kaga Allah ta mutum mutum ya tuba sai gode ma Allah ai dace ne daga tuban ma go thumma taba alaihim li yatubu ai yana daga ni'imar Allah subhanahu wataala ya ma gamna kaza thumma taba alaihim sai Allah ya musu gaman kasar li yatubu da su tuba kaga Allah ya taimake ka ma ka tuba ga munkar arziki ne Allah maka ba karami ba famta hanahu hisham sai hisham ya jarraba shi fa qala yati atashhadu anna Allah ala arshi ka tabbatar da Allah ya daidaita al arshin shi ba ilmin min khalqihi kuma ya rabu da bayan shi ita wannan jimla zaka ga magabata suna kada ba ilmin min khalqihi dole wannan in a dunkule ne su ma suna cewa zaka ga ash'ariya sai ce rahman ala arshi sa'a kai ka kara da ba ilmin min khalqihi ya rabu da bayan shi bai tare da su ka gani amma in aka bari a duhu a nuku-nuku to kaga dole sai su fake a nan ba inin min harbi wannan ma'anarsa a gura imma ma'ana bai ta bai narke ba da bayi bai tare da halittun shi ya bambanta da halittu yana a sama ya daidaita al'arshi bayi kuma duk halitta tana ƙasa duk halittar da ka sani daga al'arshi zuwa duk mala'iku da kowa duk abin da halitta Allah ce to yana ƙasa da Allah shi kuma Allah bani min khali ya rabu da bani shi yake sama da komi babu wani abu sama da Allah subhanahu wa ta'ala bayin min khali saboda shi yake da ulul mutlaq to shine bayin min khali saboda haka bai cakuda ba kenan da bayin shi wani ya zo ya tambaya Abdullah ibn Mubarak suka ce kai fa na arfu rabbana ya zamu san ubangi bi annahu fawqa samawati ala arshi bayin min khali yace bi annahu ce Allah fawqa samawati bayin min khali ya bambanta ya rabu da bayin shi saboda haka sai ya ce a shaɗu annallah ala arshi wala adari ma ba irin min khalqi amma ban san ba menene manufar ba irin min khalqi ya rabu da bayan shi fa qala hisham sai hisham ya ce rudduhu ila al fa innahu lam yatub ya ce ku maida shi can tsarewa bai tuba ba ka san tuba daga gari a sashi hankali Allah shi yasa kaga hadarin ta yi komi an tambaye ba Muhammad wai wani kana ga ya tuba da gaki da shi ta kawarijanci yace umduru ila ma za ya tahawwal ku leka dai ina ya juya fa inna akhiral hadith ashaddu alayhi min awwali karshen hadisin nan ya fi farkon shi tsanani a gare saboda karshen hadisin kawar ja ka ce yamriquna min ad-din kama yamriqu samina ramiya thumma la yaruduna suna fitowa daga addini kamar yadda kibiya take fitowa sannan ba su dawowa ka karshen hadisin ya kace ba su dawowa yace to ku dai leka shi yasa babu halalle kamar ka ce wai kawari jawa yanzu irin da ake tsara ce za musu wankin kwalluwa ina tabbatar ɗan da za su shekara goma in ka ka ka tara su da an musu caji caji minti talatin ya rusa wani da ya zo ma na abokin shi ya turo mishi wani abokin shi ya turo mishi wani tsohon kasassinsu da ya saurara shi kenan ya hawa ma mai kurjin kawai saman shi zai tashi in ba ku yi ba sa'a ba ma daga nan ma zai wani kuna bakin wake to bid'a musifa ce Allah kare mu warawa aidan wani ya karanta
وروى ايضا عن ابن المدين وما سئل لا ما قول ما قول اهل الجماعه قال يؤمنون بالرقيا والحلال وان الله كتب ذلك على الحق وقيل عن قوله تعالى لا يكون لي يوما ولا تكون لي يوما وقال اقرا فاقرا وانت ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض na'am waccan magana magabata suna itlaqin bayanin min kharqihi dan korewa alhuduliyya masu cewa Allah ya narke ya hadu da ba yana hada da bayin shi a waccan kissa kuma ta Hisham wadda aka kawo ga wanda yake jayayya a wasa uluwi na Allah da kuma istiwa'i na Allah subhanahu wata'ala shi kuma yana nuna mana yadda magabata suke girmama wannan matsala din da yadda suke matsar inkari ta hanyar aiki da kuma magana ta hanyar aiki da magana ya ce warawa aiban kuma ne ya rawaito wane abu isma'il al-ansari abu isma'il al-ansari al-harawi zuwa magabata babu daga kafa a wannan janibi na bangaren aqida ai kuma ya nuna maka ita aqida da jiya da yau dole in ka tsaye kan tsaye an yi rikici wane ne ka sani wanda yake da'awa kan sunna yayi fice bar a hadisa jinin shi an yi haibun mu'az ar-razi daga ya haibun mu'az ar-razi ɗaya ne daga cikin manya manyan zuhadu wanda yake wani bangaren wa'azi annahu qala inna allaha ala al-arshi ba'inun min al-khalqi Allah daidaita al-arshi kuma ya rabu da bayi wa qad haqa bi kulli shay'in ilma kuma ya zagaye da sanin kowane abu wa ahsa kulli shay'in adada kuma ya kididdige adadin kowane abu la yashukku fi hadhihi al-maqala babu mai shakkar cewa Allah yana a sama zaman shi kuma a sama bata kore ba sanin abin da yake faruwa a ƙasa ta bakwai wanda yake jayayya ka wani illa jahamiyyun radi'un qalilun sai wanda yake jahami gurbatacce hallakacce batacce su suna ga Allah ba zai san abu ba sai ya zo cikin bayan shi ne ka gani saboda haka yace to wanda yake shakka wannan sai wadannan wa halikum murtabun wanda yake hallakacce ne shakka yamza yamzaju Allah bi khalqihi wanda yake cakuda Allah da halittun shi wanda yake ga Allah yana tare da halittun shi kaga cikin wannan cewa ya zo jilla bi khalqihi wanda yake cako da Allah subhanahu wataala da halittun shi akwai mafi girman raddi ga jahamiyya waɗanda suke cewa Allah subhanahu wataala ne a kowane guri kuma suke sabkar da shi a gurɓatattun gurare a guraren da suke marasa kyau kamar yadda Imam Ahmad Allah ya shi da rama yace annahu yalzamu ala qawlihim bil hululi lazimin wa maganar jahamiyya da suke nuna Allah yana ko ina an yakuna la fil amsilatil mustaqbira su tabbatar wa da Allah a guraren da suke na kazanci ma wa ya kuna fi butunin hayawana Imam Ahmad yace lazumin maganar su ba suna nuna har cikin dabbobi wa fil hushushi har guraren da suke guraren kazanta yace wa za mu kuta za qaulihim annahu fi kulli makani shine wa abinda maganar ta take hukuntawa ta Allah an zalika wannan Imam Ahmad a raddu al jahmiyyah wa zanadika yace lazumin maganar jahmiyyah wanda suke cewa Allah yana ko ina da almajiran su irin ash'ariya da kullabiya wanda duk zaka gani akan wannan suke ka lura wannan magana ita ake maimaita a gidajen rediyo a gidajen tele abin duk wani ba ash'ari da wani kullabi duka da shi Allah yana ko ina suna ta yana ko ina da za su ka lura ai ba ta suke bi ilimi ba ta Abu Muhammad ba suke ba wannan fi kulli makanin bi ilimi su suna cewa bi zati to imam ahmad ibn hanbal da yana musu raddi shi yasa ma kira ar-raddu ala jamiyyah wa zanadiqa raddi ga jami'a da kuma zindikai to da an jahani zindiki ne ka gani to da an ba zindiki ba waye zai wannan to da haka yace to lazumin magana sa abin da take hukunta ka sa Allah fa halimun ne ubangiji subhanahu wataala halimun ne kuma yin kalli dandazon masu wannan aqida din abin zai baka tsoro ka kalli dandazon masu aqida tun daga bullar jahaniyanci har zuwa ƙarshe ka leƙa yawan a cikin al'umma ta musulmi wannan zai tada maka hankali kuma za ka gode ma ubangiji da ya maka muwafaka wa ma kunna ne na hasali ya laula an hada lahu ka gani wannan gamar ka san ne daga ubangiji subhanahu wataala shi yasa ka san kai ahlus sunna kana da tsada aqidar ka tana da tsada aqida ce da ba daukar ta kasuwa kuɗi baya bada ta ta karfin kuɗi ba da wasu bane suke tunanin kuɗi ta ta karfin kuɗi ta aqida aqida ce muwafaka daga Allah subhanahu wa ta'ala aqida ce wanda ka amsa ma manzo da ta kace ko mi kai ga ka sallama to kaji ita wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa wadda da yawa kuma zamiya ta dauke su sun hika ilimi sun hika kaza duk abin da ka sani sun hika wasu sun hika tunani amma hi Allah maka muwafaka to ka gode ma Allah kuma ka rike wannan abin da kyau kuma ka yi ta roƙon Allah tabbatar da kai akai saboda haka ya tsalluka minhu azzata bil aqdari suna cakuɗa zatin Allah bil aqdari da kazanta wal antani da gurare waɗanda suke wanda suke na kazanci na wari shine lazumin da suke lazumtawa warawa aidan wannan wa Abu Isma'il al-Harawi shine fa yake ambatawa daga Yahya ibn Mu'az ar-Razi shi Yahya ibn Mu'az inna ar-Razi karka dauka wai wani mutum ne wanda yake ne shekara 258 ya rasu 258 ya rasu ka lura nakali ne wa shekul islam yake yi a abin da yake ba wai wannan magana ba ba ta shekul islam a nakali ne yake yi kuma maganar nan tana cikin tarihu Baghdad tana cikin hilyatul awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani ku da haka nakaltawa yake وروى أيضا عن علي وروى أيضا عن علي بن المديني يا رويت كمدي دق علي بن المديني علي بن المديني شيل علي بن عبد الله بن جعفر المديني مولاه مولاهم البصري شيل علي بن أبو الحسن wanda an fi sanin shi da Ali ibn al-Madini babban malami hujja amirul mu'minin kuma a hadisi wanda kana alaman finnas alama ne tuta ne fi ma'rifatul hadith wal ilm wal ilm wajen sanin hadisi da kuma illoli na hadisi da kuma illoli na hadisi imam al-bukhari ce mastasaghartu nafsi inda adam illa inda ali ibn al-madini ban taba maganin kaina dan hintiki dan koro na hadisi yace he gurin ali ibn al-madini imam al-bukhari ne yake wannan ya ce ban taba ba ganin kaina wani dan kolo dan karamin almajiri gurin wani mutum daya sai Ali ibn al-Madini to ga aqida Ali ibn al-Madini dan ma su ila da aka tambaye shi ma qawlu ahli jama'a wai menene magana wannan magana kuma tana cikin aljarhu wa ta'dil ma qawlu jama'a menene fadin jama'a mana al-jama'a ahli sunnati qala yu'minuna bi ru'yati ya ce ahli sunna suna tabbatar da ganin Allah wal kalami suna tabbatar ma Allah da siffa ta zance wa anna Allah fawqa samawati ala al-arshi kuma Allah yana saman samai ya daidaita al-arshi istawa ala al-arshi istawa fa ila an qawli ta'ala sai aka tambayi Ali ibn al-Madini ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum menene zaka ce dangane da fadin Allah da yace ma yakunu min najwa thalathatin ba zai zaman to ganawa da mutane uku za su yi ba illa huwa rabi'un ba ce Allah ne na wurin su aka ce to to tunda ka ce Allah yana sama ko to yanzu kuma Allah ya faɗi wannan me zaka ce kuma akwai wannan Allah ya ce mutum mutane wanda za su gana guda uku Allah shi ne na hudun su to me zaka ce kan wannan ba kare ce ikra ma qabla ayati karanta kafin ta dai fa karanta gaba ta kafin ta alam tara anna Allah ya'lamu wa fi samawati wa fil ardh shin ba ku yi sanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya alama fi samawati wa fil arsh yana sanin abin da yake samai da kasai ma'ana yana asaba ya daidaita da arshi amma ya alama fi samawati wal arsh yana sanin abin da yake cikin zaman tsawon shi asaba ya daidaita da arshi ba ta kore ba sanin shi ga abin da yake faruwa a ƙasa ta bakwai ba sai ya haɗu bane da mutanen tun da ku har ya san ma fi samawati wa fil arsh ka san ku abu ne mai sauki ganawa mutane uku ya ce yana shine na hudunsu kenan ta hanyar mi ta hanyar ilimi wannan ya nuna mana bangaren aqida ana komawa ne wajen da ka kun malamai tabbatattun malamai kar ka dauka waya aqida kawai abu ce da zaka samu wani dan tsuguru ya zo kawai tare ka da haka aka halakar da mutane ba boko haram ba ta halakar da mutane ba sai ta haka wani masallaci a kurna sai wani garsa mai dan boko haram lokacin sai tsaya kan siya bin kawai tsaya tsare kowa da an ce assalamu alaikum kawai sai tsaya tsare kowa sai hudo maka wani kitabu nashi ya dinga karanta dole ya tsaye da mutane sun saurara shi kuma ga shi wani katon mutum kaga dole ne yanzu wannan karatu ƙofa zai zo dare bakin yana ja kuma bakin yana jan shi yana ja bakin yana to kaga ina matsala take ko wani wanda fa shi baki ma bai iya ba daidaitawa shi ne zai zo kawai sai ce duk ba a gane ba abin nan ga yadda aƙida take take kuma shi ho ba gaban malamin da ya karanta aqida wani Allah malamin shi ma bai karanta ba littafin aqida kuma shi zai ce ma ga yanda aqida to kaga ta inda aka halakar da mutane da yawa kawai da sun ji wani yana karatu da daɗin murya da kaza shi kenan kawai shi ayi wannan baka ji yadda yake jayo ayoyi ba ya haɗa ta can kale da yadda yake isa shahadi da ayoyi sai kawai Allah kare mu warawa aidan ana bi isa tirmidhi ya rawaito tun da ai an faɗi matsayin isra'il harawi a bangaren ne an ce jaza'an ne fi ayunil mubtadi'a kuma ala mazhabi imam ahmad bin hanbal ka san ko duk wanda aka ce wa ala mazhabi imam ahmad bin hanbal aqidatan to dole wai da imam ahmad ya gamu da jarraba ya gamu da jarraba sai sa irin su sheku da sabda suka haɗu da wannan yace to biyar ana bajiro da shi kaga akan za a sare mai kai yace to amma godiyar Allah sai dai a ba a cewa ishiru akan sai dai a ce ishiru akan masu saba ma qala huwa ala al-arsh ba yau bane ake hana wai ka ayi raddi ya mubtadi huwa ala al-arsh kama wasafa fi kitabi yana al-arsh kamar yadda ya tubanta a littafin shi wa ilmi da ilimin shi kudirati da kudirar shi wa sultanihi da kuma ikon shi fi kulli makanin su kuma suna a kowane guri wannan yana cikin sunan na tirmidhi kamar yadda ya ambata kenan da kuma tafsir warawa ana bi zur'at ar-razi an rawaito daga abu zur'a ubaidillah bin abdul karim bin yazid ar-razi jagoran wanda suke huffaz imam ahmad bin hanbal yace ma jawazal jisr jisur bagdad adan afqa min isaq ibn rawiya yace ba samu wani da ya ketaro gada ta bagdada yace wanda yake mafi fitu kamar isaq ibn rawiya a wani gurin yace duk da wa in kana yukhalifu la fil ashya duk da akwai abubuwan da yana khalafa mana saboda haka yace wala afaza min abi zur'a ba samu ba mafi har da kuma kamar abu zur'a ka gani isaq ibn rawiya yace kullu hadithin la yarfu abu zur'a ar-razi fa laysa lahu asl yace ga da hadisin da abu zur'a ar-razi bai san shi ba yace to kawai bai da asali to abu zur'a wanda akwai aqidatu raziya ko abu zur'a ar-razi da kuma abu su wane ne yake ce abu zur'a raziya ne akwai mutum biyu da abu zur'a da kuma na abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi akwai aqidatu kenan abin nan ko raziyan wanda abin nan ya mata sharhi tafsir rabi أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ يأتي تفسير لك كما رأي أنك كرمت حكا نيدي حقيقة التفسير هو على العرش وعلمه في كل مكان حكا نيدي ألا أنا العرش علم شيء هنا من قال غير هذا فعليه لعنة الله يأتي تقول به وأنت أبانون أن أنت ألا تثبتك للسوى جهمي kaga duka wannan magabata suna tabbatarwa da aƙida ta magabata aƙida ta ahlus sunna wal jama'a akan tabbatar da sifofi da Allah subhanahu wataala warawa abul qasim Allah da ka'i abul qasim Allah da ka'i ya rawaito sahibu abi hamid al-isra'ini wanda yake sahibu abu ahmad al-isfar abu hamid al-isra'ini abu hamid abu hamid shine abu ahmad ibn tahir muhammad ibn ahmad al-isra'ini شيخ الشافعية والدعاب الحسن الكرجية كان شيخ أبو هابد شديد الإنكار على الباج اللاني ينا يوم تأكل باج اللاني ينا إنكاري أبو بكر الباج اللاني وأصحاب الكلام ينا تأكل مع أصحاب الكلام وكان أبو بكر الباج اللاني يخرج إلى الحمام متبرعا يأتي أبو بكر الباج اللاني كوبا تاكي زيدي sai ya lullubi ya ɓuya in zai fita da ke wancan lokaci ban ɗakuna ma bakin gari ya ce to abokan albaƙin lani saboda jin tsoron shek abu abu hamid al-isra'ini in zai fita ma zuwa bayan gari sai ya yi lullubi ya ɓoye kai shi ka gane kaga abin nan din ahlus sunna kenan kaga ahlus sunna na gaskiya saboda haka yan bidan ma tsoron su ke amma ka ga yanzu dan bida zai zo ya yi tattaki ya zo sarru ahlus sunna ce ayi muqabala wai shi akan ya kare sunna bid'a kenan ya nuna bid'a ita ce daidai Allah kare mu sahib al yamir al isra'ini fi kitabihi al mashhur a mashhurin littafin shi fi usul sunna wanda yake bayyanar da tushe na sunna shine usul istiqad ahlus sunna wal jama'a na imamu lalakai usuli i'tiqad ahlus sunna wal jamaa wanda yana kawowa i'tiqadi na ahlus sunna tare da asani wanda littafin yana daga littattafan da a shekarun nan aka samu asalin shi da wani bangare ne aka samu amma sai aka samu asalin a kasashe da kasashen turai aka zuba makudan kudade aka sai maka uku aka samu aka buga saboda muhimmanci aqida da abin nan kuma ka leka ka ga ikon Allah saboda Allah subhanahu wataala alƙawarin kare addini shi kaga dai littafin gashi an sani amma nuzuga wadda ta gama wadda rubutun ya fi shekara ya kai shekara jan ɗari takwas ga shi ka samu shi a wata maktaba daga makasir na wanda suke ba musulmi ba bai sinadi ya muhammad ibn al-hasan sahibu abi hanifa qala ittafaqa al-fuqaha kulluhum yace gaba daya fuqaha sun ittifaqi min al-mashriq ila al-maghrib ala al-iman bil qur'ani afsa imani bil qur'ani wal ahadith al hadithai allati ja'a allati ja'a biha thiqat wanda suka suka zo da su a rasula ta fi sifatun rabbi azza wajal a siffofin Allah min gairi tafsirin ba tare da tawili ba na jahamiyya wala wasfin ba tare da sifantawa ba na waɗancan wanda suke mushabbiha wala tashbihi fa man fassara yawma shay'an min zalika duk wanda ya fassara wani abu da irin fassara ta jahamiyya فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا فترك ابن جماعه يكي كي وفارق الجماعه kuma ya rabu da jama'a fa innahum lam yasifu saboda ba su siffanta siffar Allah ba da ta halitta shi wa lam yufassiru kuma ba su yi tawili ba walakin aftu bima fil kitabi sunna fa tawassaka bada alqur'ani da sunna thumma sakatu suka shi fa man qala bi qawli jahami duk wanda ya faɗi magana ta jaham wanda jaham ya nemi a shahi irin su wa kallama Allah Musa taklima ya nemi a shahi irin su wa takhadha Allah Ibrahim khalila ya nemi a shahi wannan ya karanta Qur'ani ya ɗauko yana takara suratu Taha da ya zo Allahu la ilaha illa Allah la asma'ul husna yana zawwa Ar-Rahman ala arshi tawa yana zawwa kawai sai ya jefar da Qur'ani ya harba shi da tsawa saboda wai wannan abu ta kaza za faɗi abin nan saboda haka kaga iya da wannan wannan ke shi yasa kaga Allah subhanahu wataala da ke yayi alƙawarin wulaƙantar da su da kuma askantar da su Allah subhanahu wata'ala haka ya dinga turmuza hancinansu aka dinga musu hukuma ta duniya tsinkan su je su tarar da ta lahira aka dinga zartan musu da hukuncin kisa na ridda kaga da shi ja'an bin safwan malamin shi ja'an bin dirham duk wannan la yusufu wala min fasr wala ta'tu bima fil qutab thumma sakatu faman qala bi qawli jahmi yace duk wanda ya faɗi magana ta ja'an bin safwan faqad farid al jama'a wai irin su ja'an bin safwan ya za su yi kima su yi daraja irin sai wani arabi yanzu ne za su yi daraja irin su hallaju wai a samu wasu masu kare su ko da yake ai ba abin mamaki bane shedan ma yayi daraja wajen wasu suna ga shedan ma zalunta shi a gani akwai masu ganin shedan ma an zalunce shi a bar zagin shedan duk wannan abubuwa ba shi ana zalunta shi ana kaza akwai sai shedaniya su ko yan kare wannan shi shedan to kaga wanda dai hal ake ga masu wannan jin shedan da irin su jihan birnin safuwar sun yi daraja sun yi kima kaga ai ba abin mamaki bane fakar fara karjawa fa inna qad wasafahu bi sifa la shay ya sifanta Allah da sifofin da ba komai bane saboda shi a aqida ta jahamiyya bautar abin da babu saboda su jahamiyya ai Allah bai sama bai kasa bai gaba bai yamma bai kaza bai kaza su aqidansu ai kaga korewa ne kawai la shi'a saboda haka yace to kenan wannan ya ɗauko aƙida wannan yana cikin usuli itiqad ahlus sunna wal jamaa na imam lalaka'i irin waɗannan littattafan da shekul islam yake faɗin yana nuna mana inda magabata suke kurmuwa a littattafai mutakhirun suke kurmuwa a littattafai na wanda suke magabata kuma shine abin da zai kashe duk wata wutar rikima ka ɗauko littafi aƙidan da aka rubuta shi wanda bai kasa da shekara dubu ba bai kasa da shekara dubu ba wanda an rubuta wani shekara yana da shekara dubu da ɗari biyu wani dubu da ɗari da wani da kaza kaga duk abubuwan da suke karantarwa abubuwan da yau duk mubtadi ne sun saba wasu Muhammad ibn Hassan akaza na Abi Hanifa wa Malik Muhammad ibn Hassan ya karba daga Abu Hanifa da Malik wa tabaqatu ma min ulama da kuma tabaqatu daga malamai faqad haka ala hadha al-ijma' ya haka yato a misalin ijma'i wa akabar kuma ya bada labari annal jahamiyya jahamiyya ta sifuhu bil umur salabiyya galiban yawanci suna sifanta Allah da korarrun sifofi aw da'iman ko kuma ma kai da koyaushe ma in za su siffanta ma Allah suna siffanta shi da siffa wadda take kenan korariyar silfa- eh, siffa bai da kaza bai da kaza bai da kaza kaga gaba ɗaya sun kore mishi ko kuma misali siffar da a galabiya za ka gami kamar siffa ce ta korewa abu gabashi da ya ce to yawanci jahamiya in za su siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne suke siffanta Allah wa qawluhu min ghairi tafsir shaykhul islam ya ce fadin shi ne ce ba tare da tafsir ba arada bi tafsir al jahamiya al muwassila yana nufin suna siffanta Allah ba da siffa ba da tafsiri na jahamiya al muwassila masu kore ma Allah siffofi alladhina ibtada'u tafsir as sifati wanda suka kirkiri tawile-tawile na siffofin Allah bi khilafi ma kana alaihi sahaba ya kace Allah yana da hannu su ce rahama Allah yana sabkowa su ce ikon shi Allah yana da kaza su ce kaza din shi duk wannan wattabi'una lahum bi ihsani da kuma wanda suka bi bayan su da kyautatawa min al-isbati na tabbatarwa in har yau kai ma kana kan abin da sahabbai suke kai to kana daga cikin asabi'una lahum bi ihsani wa rawal bayhaqi imam al-bayhaqi a cikin al-asma wa sifat wannan duk littattafan da shekul islam yake faɗi duk littattafai ne masu bu'ai malaman sun ɗauke su an musu hidima an buga su menene illan mu inda sake zaka ga hatta da su mubtadi a sun gane cewa muna da usuli wajen bibiyar littattafan mu wanda suke na sunna zaka samu cewa mafi yawa muna dogaruwa ko dai da waya ko da abu na wannan ka gani ta yadda kuma wani irin karatu ne za ka mai da waya ita ce gurin karatunka shi yasa kaga idanunmu ma suna gauga lalace ya za ka kwatanta albarkar littafi da kuma albarkar wannan na'ura wani irin kuma kai da kai ya bukata ka karanta ka harnace ka bibiya yanzu su sheku da sira kaleka a lokacin su babu na'urar nan wadda za ta sa cikin rabin minti za ta tattaro ma duk abubuwan babu kaleka ka ga yadda amma duk waɗannan kusur sun yi istila'i a kansu sun karanta a lokacin da zuwa ne suke a basu kwafi su samu su rubuta ko su halarci majalisar imla ana imla'i suna rubuta ana imla'i suna rubuta ko su je su yi ta hidima su yi ta bauta suna hidima saboda a basu a basu ijaza su je su kwaba ko a basu abin haka ne suka yi ta yi amma ne kaka ga littattafan da yake ta ambatawa an yi kaza cikin kaza cikin kaza to yau ba wanda za a sama na'ura kan wannan sai ta hudo kamar kwafi dubu ɗari kawai gashi nan gurin duk mai so a rarraba kuma duk makasir na duniya ka gani to za ka ga kenan wannan yana nuna maka usurin mu wanda kuma aljanna dole ba sai an dage addinin nan kuma bai da wasu wanda za su tsaya mushi mu ne daidai shi mu ne za mu tsayu a kai mu ne za mu zama to mun kakkaɓe duk wata ƙura wa ghairuhu bi asani da sahiha da wani shi da isnadin wanda suke ingantattu ana biyo bai da qasim bin sallam dama amma an ka zo ka ɗalibi kai ne can gurin ka kawo ta gizina an ce ma wata hula jika talatin to wannan za ka yi ko an ka za ka ce ma littafi jika goma ka dinga so sakai wala to wannan da an shirya kuma ka sa hula jika talatin ko jika ishirin ka zo ka sa wata gizina da an ce wa littafin ka za ka dinga wala he dai mun ce ai abin sai an dage wala sai an dage eh wai jika ɗari ka gani yanzu ne in ka bincika aida in mutum yana da suna yin mataki mataki su haura nan su haura nan haka nan suke ta yi ka gani sai ga mutum da salular jika ɗari da salular kaza kuma salular za a iya sace da kuma wata shekara ba da wuya ka kata shekara ai da an tayi kawai shikenan sai sai abin nan Allah kare الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان للصحابة والتابعين بإحسان من الإخبار فقال هذه الأحاديث imam al-bayhaqi yace waɗannan hadisai allati yaqulu fiha wanda a cikin ta ake cewa bahika rabbuna min qanut ibadihi wa qurbi khiyarihi ubangi yana dariya amsa ɗebe kauna da bayan shi suke da kuma kusanci na yayewar Allah subhanahu wataala khiyarihi aka ce khiyar shine kenan canzawar hali yayewa wannan bari da kawowa ruwa da kuma hadisu anna jahannama la tamsaliya jahannama ba za ta shiga ba ta yasa rabbuka qadama fiha har sai ubangijin ka ya sanya dugadugan shi wal kursiyu mawdi al qadamaini da kuma cewa kursiyu bigire ne ne dugadugai wa hadhihi al ahadith fi ru'ya yace waɗannan hadisai bangaren wajen ganin Allah sai indana haqqun yace wajen mu gaskiya ne ji imam al bayhaqi haqqun hamala asqatu ba'dhum ala ba'd amintattun malaman hadisi sun dinga dakon junan su juna wane ya harrace ya karantar da wane wane ya harrace haka sahabbai da nan sai gaya musu suka harrace suka koya ma tabi'ai yanzu abin da yake so nuna ma shin kai hadisin da Abu Hurairah ya rawaito ko Abubakar ko kaza wanda duk aka samu daga waɗannan sahabbai shin su sahabban sun ce maka wannan hadisin muna jin nauyin yanzu a faɗe shi sun- duk in ka ji zuciya kana ji muna wuce duk in ka ji kana jin "Ha, wannan hadisi abun wallahi ni ban na jin daɗin shi sai ka jiki na ma tashi take to Allah ma ba ka je kai tsadu kuma wajen malaman sunna ka samu jalwa ka wannan ko dar ba aji me da moka ba dai Allah hori ba ba dai magana sa sai fadi ba to menene da moka me zai ba kai kai a zuciyarka menene matsalai babu wani damuwa ciki shekul sa ya ce mu a saburu Allah ya ce ya daidaita in aya Allah ya ce mun yarda shi kenan mun sallama Allah ne ya hudi ma Qur'ani kai ne da muka antum alamu amilla kai ne kai Allah subhanahu wataala sani to da ka jira ma ana nan da kai matsala yace hamala hafiqatu ba'dhum ala ba'd غير أن لا إضافة إلا أن تفسيرها تري أن تبيه تفسير لا نفسرها باب مفسرها وما أدراك أحدا yufassirwa yace wa sanar da kai wani ɗaya na faɗin hakikanin abin da suka kunsa wa ma adraka na ahadan ba mu riski wani ɗaya bai fassirwa wa ma adraka na ahadan ba mu riski wani ɗaya bai fassirwa yana tawilin saboda haka haka ake karanta ba tare da tawili ba za ka samu daga shi yasa imam ahmad yayi wanda arraddu alal jami'atu wa zanadika su zanadika wanda suke inkari na hujiyatu sunna in su jari sunna za ka ga kenan duk inda za a ce ma jahamiya da masu tawili da masu kaza to da karshe za ka gani suna hujumi kan sunna ka lura mu'attila duk za ka ji da ta ai cikin bukhari ma ai kuma kamata hadisan na bukhari nawa wanda da kai matsala ya kamata a zamna bukharin nan da muslim a tsaya a duba ai kaza ku lura da kodewa za ku ji suna faɗi kuma hiske sa ma ma wasu shakka akwai wanda jiwa da basu gane suna ba shakka ta fara shiga sai to gaskiya dai dole shi bukhari na yan duba kawai komai a ce yana cikin bukhari kuma mu kawai a ce shi bukhari ya za a ce babu kuskure sai ka ji kuma suna ce ai mun samu wasu hadisan ma a cikin wanda suke da matsala to shi yasa imam mulbai hadi yace siqal sun dauko su abu ubaid ahlul a'immatul arba'a alladhina hum ash-shafi wa ahmad ibn ishaq abu ubaid malamin lugha وله من المعرفة بالفقه أبو عبيد القاسم بن السلام ينادى سن الفقه واللغة والتأويل دكما التفسير يأتي ما هو ما هو أشهر من أن يوصف بزمن توبة ما في شهرة دا ذا صفة تاشي وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء يازو أزامن الفتن تنو da sarri suka bayyana wa kada akhbar annahu ma adraka ahadan yace bai rasu wani ɗaya ba minal ulama ya fassiru ha tafsirar jahiliya yana fassara waɗannan hadisai ɗin irin tafsiri wanda yake na jahiliya yace bai samu wani yana irin wannan ba warawan lalaka'i imamul lalaka'i a cikin lissa qadu ahlus sunna wal jamaa ya rawaito wal bayhaqi imamul bayhaqi shi ma ya rawaito ana abdullah ibn mubarak daga abdullah ibn mubarak anna rajulan qala lahu wani mutum ya ce ma ibn mubarak ya aba abdurrahman inni akrahu istifa ina kyamata wata sifa ana sifatun rab yana nufin siffar Allah akrahu sifa ina kin wata sifa ne sifofin da ake jingina ma Allah fa qala lahu abdullah ibn mubarak sai ibn mubarak yace ana ashaddu an-nas karahatan lisan ni ma na fi mutane matsar kyamatar haka nan walakin idza la taqal kitabu bi shay'in qulna bi sai dai hudin qur'ani ya huda kawai samina wa ta'ala wa idza ja'at al-athar bi shay'in in hadisai suka zo a kan abu jasarna alaihi ya ce lalle mukan jan tunga jasarna alaihi mukan jara'a mu gabata a kan wannan abu wani hawi a zari ko makamantan wannan saboda haka mukan yin karfin hali mu tabbata kenan akai shine kenan jasarna ma'ana idza maza wa nafaza wal jasara shine al jara'a wal iqdamu ala shay kenan in ya tabbata to mukan tabbatuwa mai karfin hali akai ko kuma mukan tabbatuwa akan bibiyar diddigi matsar dai ya tabbata to shi kenan kuma kenan sai mu tabbatar da shi a ranar bin mubarak annahu an na nakarahu an nabtari abi waqtin lahi yana nufin muna kin mu fara da sifar da Allah min zati anfusina daga wajen mu hatta yi abin kitabu al-asal a bashi kula salam ya kawo mana magana cewa dukkanin mutumin da dukkanin mutum magana ibn majishin ce ko duk mutumin da zai zamanto ya yi gabaci wajen siffanta Allah subhanahu wataala da wata siffar da Allah bai siffanta kanshi ba to kamar mai kore ma Allah ne da wanda zai yi karfin hali ya siffanta Allah da wanda zai kore duk ɗaya su warawa Abdullahi ibn Ahmad wa ghairu Abdullahi ibn Ahmad ya rawaito da wani shi bi asani da siha zaka ga kuma daga illan mubtadi'a sukan bibiye duk waɗannan ɗin makin kaga waɗannan ai duk waɗanda rasuwarsu ma yau shekara dubu da wani abu ba wai sun zo bane a zamanin izala ko kuma da suke cewa wahabiyawa ko kuma misali shekul islam duk waɗannan sun zo ne tun kafin a san za a yi waɗannan malamai su kawai matsayin shekul mahmudu gumi allah ya shi da rama matsayin shekul mahmudu bin abdul wahab matsayin shekul islam bin taimiya matsayin kaza kawai malamai ne da suka tsaya kan gaskiya kamar dai yanda yau za ka ga cewa wannan ahlus sunna ne wannan kaza ne wannan kaza ne su ma haka matsayin su haka kuma matsayin ba daga kansa aka fara ba akwai wanda zaka san shi ayan tsare shi ma a kurkuku ayan ce ma ne yo ba malamin da ya bayyana da sunna ya kira zuwa ga sunna face sai ya gamu da kalubale kaga ai harawi ga shi dai su sufi ne ko amma so biyar ana bujiro da shi za a datse mishi kai saboda mi aqida shi ne kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma hirakal ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yati rajulun qattun bi misra ma fi sabi illa udi aw uziya babu wani lam yati rajulun qattun babu wani wanda zai zo kaga nan cewa qattun da yace ba wanda zai zo manzo ne ko ba manzo ba ko ba wai kuma har kasa ta nade duk wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi in dai zaka zo da gaskiya ka tabbatar da tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu ya sukai فهاتوا هيتتهم الوحش سكت أجعل الآلهة إلها واحدة إن كلم هي مسألة من الشيعة هي مسألة من أن أريكو هي مسألة من كذا هي مسألة من أن صبي أجل أنك مسألة مسألة قراتي kuma tsubbin nan da abin kirki ce ba kuɗi ba ke samu wani da barbaru ne ita wa tsubbu ba karatu ba ne kundi ne kawai da samu wancan da iya zancen ka da dabaru ba wata tsaya ba ce ba kuma abin da masu sai da shi wake ya sun mai guguwa ya sun mai almakashi ya sun mai daba daba ya sun mai abin da dukkan sanan gurin ana kasu su mana ilimi suna zuwa ba da wannan ba dukkan sanan gurin da kashi sai ake zuwa saya ya sun mai daba daba ya sun mai guguwa ka gani dukkan sai da an rubuta su duka an yi wannan wata tsiya ne dan turaren da ake cewa turaren wuridi sai a haɗu wani suna a je a yi ta nema a dawo a ce heya inda ake samu jika ɗari ne sahihi a kaso kurmi su suke dan gama su yi miskiya ba su samu yan jar takardar wannan da dan samu wata yan batta a zuba sai a dan makale a nan na ɗaya kenan sai a bashi wani suna kuma shi wanda ya shi ya rubuta littafin asirarin sai sa burudin kaza burudin kaza burudin shi ya rubuta littafin asirarin sai ce to aka karanta wannan burudin da la'ilul hasan wal husaini ne an karanta kai kaza kana bukatar mulki kana bukatar kaza a samu turare kaza a samu turare kaza za ka yi ta jin sunan turare kala kala shine mai tsara abin shi mai lissafi su kuma shine wasu ke sayowa kuma yana nemo turare sai ka ji an ba jahilai wahala mutum a za a tsige shi daga ma'aikata yau ka ci kuɗin mutane su kyale kana ma ma dole ba su tsige ka ko ba su tsige kai ko ma tsige ka ba su taimake ka ka gani an ce kaza to ai zama su hala kuma ka zo da abin da ka tara maimakon ka tattala abin ka kuma ka zo hannun su gangara ka kasuwa ta yi baya dama yau an ce maka haƙƙun alalla Allah ya tafiya shi min umuri duniya illa wa ba'a yau na shiga ofis gobe dole zai zama totar na na yi rasa na huta kamar yadda za a ɗauke ni a kai ni kabari yau kake da kuɗi kasuwa tana yi da ku dole za ka kalla wasu su ma su yi haƙƙun alalla Allah ya tafiya shi min umuru duniya illa wa ta'am kawai he mu ce wai ba za mu yi ƙasa ba sai mu sai sai asara biyu khasirar duniya wal akhirah ya asara addinin shi kuma ya asara kaza to shine sai kaga ai ta ba su wahala su je su to tsubbin nan dai kaga ba ta tsiya bace ba kokowar karatu bane ke sa a san tsubbi ba karatu bane ba ma ka samu ba ma malamin da ya san shari'a ya koshi a shari'a ka ganshi yana tsufa ba ka samu shi ba duk yawanci sauran za ka ga wani ɗan dubare dubaren su ne kamar yadda wara da wara da wani abin nan amma tsohon ce tsubbin tsora hanari ma bai koya ba kai kaga ɗan tsubbi yana zuwa yana koya hanari a cikin za ka wai harin wa alayyar kasu ba riba wannan mima wani kaza to shi kuma daga nan ma ya faɗi shi katon makareci ne ga gani to su kusu koya ma wannan yawanci ya tsubu ba su irin wannan abu kuma in ma makarantar da suke zuwa ba sai su cika bahu da littafi ƙaryar banza ce barci ne ka lura ba barci suke in ma suka zo sun ciga ma littafi ɗan tsubu ya ciga ma ba- bahu da littafi ya zo makaranta barci ya ka ce ina ne gurin naka sai warka kuma yana yana- wani gurin ma bai sani ba wai dan ka a ce su ma ba su zuwa makaranta shi ne sai tila inda wata ran da Allah tare wani kamar shi tambaya in ga ga wani dan tsubbi ya dan tattara shi ma malami ne yana sayya da Allah ku do abin nan kin ka game kan ga ka sha mamai in sun kai ma mu karatu barci suke ka gani inda zai san gaskiya ai wasu tsubbin zai wasa wasa mutum zai to kaga matsalar duka mice ce ta jayo duka matsalar nan ta kawai ga gaskiya inda ta kuma an riga an san ta kuma wani Allah cikin hauka da mutane amma wancan dan kasuwa dan kasuwa nawa ka sani wanda ya tsubba suka mushi sihiri ya tsiya shi mutum nawa ka sani da suka huda da gidan armi mutum nawa suka ma kurciya suka kashe mutum nawa suka ma kaza yanzu duk wannan kazamtar da suke da wannan tsiyar da suke ba ta isa ba ka gane cewa yan tsubba halakaku ne hanyar su ba ba ta jirgi ba ce wa dan Allah in kai baka musu ba magana kuma wani ya musu magana to me ya yi saboda to ita ka'ida gaskiya haka ce duk wanda zai tsaya a kansa sai an mishi sharri sai an mai kaza sai an mai abin nan yace warawa abdullahi ibn amr wa ghayru bi asani da siya an ibn mubarak annahu qila bi ma zani arfu rabbana da me za mu so bayin qala yace bi annahu fawqa samawatihi ala arshi ba'inun min khalqihi kuma Allah ya rabu yayi nesa da bayin shi yace wala naqulu kama taqulu al-jahmiyya mu fa ba mu faɗin irin maganar da jahmiyya suke faɗi kun lura ida ta ala suna wal jama'a tabbatarwa da kuma raddi ga waɗancan wala naqulu kama qalat al-jahmiyya ba ja dan ka ce ba nan ce kaza da ya tarika suka ce in baka hoto ba kai barranta da wancan an an ta za a yi ɗaya ne wala naqulu kama taqulu al-jahmiyya annahu hauna fil ard cewa wai Allah yana nan a ƙasa wa haka za ƙara imam ahmad wa gairuhu kuma yace imam ahmad ma haka ya faɗi wani imam ahmad ma haka ya faɗi warawa bi sanadin sahih an suleiman ibn harb daga suleiman ibn harb abu ayyub al-azdi wanda abu hatim yace suleiman ibn harb imamun min al-a'imma tika fil hadisi wa qad waliya qada bi makka ya ji bicar kalanci a makka aka daga baya kuma ya zama to ya bari yace samitu hammad ibn zaid naji hammad ibn zaid wa zakara haula al-jahmiya ya ambata waɗannan jami'a fa qala yace inna ma yuhawiluna an yaqulu laysa fis sama'i shay'un su yunkurin su ce a sama babu wani abu su yunkurin jami'a in ba mu manta ba an shekul isra can farko ya gaya mana cewa jami'a ɗalibai ne asali na falasifa ɗalibai ne na maguzawa jihar bin safwan ɗalibin jihar bin dirham jihar bin dirham ɗalibin ɗalut ne ɗalut ɗalibin aban ne a bani kuma ɗalibin ɗan ɗan uwa ne na labi ibn al-asam wanda ya mamu zara sallam sihiri da yahudi ya wadu kuma yadda su ma duka sauran asalaki da su ta samu tushe daga waɗancan maguzawa na girka su kuma aƙidan su kenan ba su yarraba da cewa duniya da kwai wanda ya samar da ita su ɗabi'a kawai duniya haka take da ɗabi'a abu ba ta da wanda ya samar da ita kenan zuwa ka'ida ba su yarda da akwai makagen mahalicin duniya to yanzu su ma jahamiya sun da almajiran su ne sai suka yi dabara sai suke korewa cewa Allah subhanahu wata'ala babu shi a sama yanzu kuma aka dawo kasar da suke cewa to wani a kasa yake kuma a yanayi kaga dai karshe sai a waye gari dai ne kwata kwata su ma sun haɗe da waɗancan malaman su kenan kawai ba su yarda ba cewa da akwai wanda ya samar da duniya to duk inda mutum aƙidar shi ta kai shi akan rashin samuwar Allah kamar yadda Ja'an bin Safwan sai da ya kwashe kwana 40 ya kwashe shekara 40 ya dakatar da ibada yana sai tabbatar da cewa wai akwai wanda ya sa ma a yi ibadan nan ko babu shi sai da ya tsaya shekara 40 yana nazari ya ga yaya ya ci gaba da ibada tabbas ne da kwai Allah ko kuma dai wanda ya tsaya kai ta wahala to kaga kenan duk inda shi kuma sharrin ka lura da sharrin sharrin bid'a da mutane ba su dauke da ba komai duk wannan zubda zubdan jinin da ake ana asarar kuɗi ka san da duk sharrin bid'a ce mutumin da ya kafirta ka aiki ne halitta jinin ka yanzu mutumin da bai yarda ba da kwai Allah da kwai hisabi a lahira ai dama me yasa baka kwace dukiyar mutum ba saboda kana tana tsayuwa gaban Allah kana tana azabar kabari kana tana to shi bai yarda ba an kore mushi barza an ce mushi babu ah, babu wani hisa- azaba a barza an kore mai makoma sare mutane to me zai hana ya zalunce ka in ka ga bai zalunce ka ba kawai sai yana jin tsoron za a mai wata uba a duniya kaga kenan bid'ar mu'tazilawa bid'a ta jahamiyya bid'a ta qawari duk abin da take jayowa karshe tana ya barna a bangasa ka dau bid'a murji'a murji'a a wajen su la yadurru al-iman ma'a al-ma'siyah duk saban da zaka yi bai cutar da imanin ka wajen murji'a imanin wanda ya kowa kangara su duke ne imani bai sabo bai rage ma mutum imanin su a wajen su to yanzu a idan murji'a mutum sai ya ci kuɗin ka ga shi kamilin imani sai zubar da jininka wannan bai rage mai imani ba sai kaza to ka duk waɗannan bid'o'in in ana ga kama a kyale bid'a ko bid'a ba ce to barnar da take shimfiɗawa gaba ɗaya tana rusa duniya duka duk wannan matsalar da kaga ana kashe kuɗin tsaro da waye ka ɗauki menene ne jawo bid'a khawarijawa ce suna kafirtar da mutane wanda ya kaza kafuri ne wanda ya aikata kaza wanda ya yarda da kaza ka haka ne ma kawai suna kashe jinin halak su a wajen su jihadi suke kana la ilaha illallah mutum zai kashe shi kashi wajen shi wai shi yayi jihadi misali sayyidina ali amr ibn al-as muawiya ibn abi sufyan khawarijawa ne wasu ga gaba suka ce za su kusanci Allah da jinin waɗannan za su kashe su su kusanci tawassuli gurin Allah da kashe su sayyidina ali kale ka hauka ga dalilin tawassuli ne wasu ga gurin Allah wai su sa- za su kashe kuma ka ɗauki wanda ya kashe sai na ali ibnu muljim har aka kamo shi yana la ilaha illallah har aka ɗarme shi aka har aka tattake idan shi ba sai da aka kama harkan za a datse ne ya fashe da kuka ka leƙa ka ga bala'in shi ruwa dan Allah yace aka ce ya aka yace saboda za a raba shi da abin da yake ambata Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yaquluna min qawli khairil bariyya yaquluna min khairil qawlil bariyya za ka ji suna faɗin fiyayyen magana ta talikai suna cewa ba hukunci ne na Allah shari'ar musulunci ne za tsira kaza kaza kaza ai kaza haka suke faɗi wai kowa ya so ta ajanci shi ya dinga kabbara aiki yo ai in hizu sattin za ka sabke kafin ka mutu kai wannan barnai ba ta hana amma mutum ya san shedan ba shi ya tunatar da sayyidina Abu Hurairah ma'atul kursi wannan karatu shedan ma iya shi karanta Qur'ani kaza shedan ma yana yi tasbihi da menene shedan bai yi yana yin waɗannan abubuwa yanzu dan shedan yana wannan sai ta musuluntar da shi ko ta mai da shi ka addini ko ta mai da to haka su ma na khawarijawa kaga sun kace sai da na ali sun kace duka da niyyar ibada ne su suke da jihadi ne to kaga sharrin bid'a Allah kare mu saboda haka lalle ilimi na sanin sunna ta hanyar tsotso sunna kuma daga littattafan magabata wannan abu ne wanda yake muhimmin abu wajibi ga ɗaliban ilimi wajibi ga ɗaliban ilimi in dai mutum zai fi turba ta ɗalibta to ya gina asasin shi a bisa sana aƙida ta magabata na gari wannan littattafai inda ƙananunsu da manyansu mutum ya zama to ya karance su ya fahimci inda suka sa gaba saboda haka sai kaga ya samu rusuhi ya samu tabbatuwa babu wata guguwar da za ta kaɗa ka duk abin da ya zo kana nan baka girgiza gabas ko yamma Allah subhanahu wataala tabbatar da mu ubangiji subhanahu wataala ya kare imanin mu ya tabbatar da dugadugan mu ya kare mu daga zamiya ubangiji subhanahu wataala karbaran mu muna a tafarki wanda yake na gari ya rabbal alamin wanda suke cikin damuwa Allah subhanahu wataala ya yi damuwa wanda suke hali wanda yake na kuskure ubangiji subhanahu wataala ya dawo da su kan hanya Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi ya nuna mana kuskure ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon kaucewa daga shi Allah ya ma rayuwar mu albarka ya ma neman ilimin mu albarka ya mana albarka a cikin duk abin da ya arzuta mu ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare kunna mu da idanun mu daga ganin abin da yake zai bakanta mana a cikin abin da Allah arzuta mu Allah ya nuna mana abin da zai faranta mu da cikin dukkanin abubuwan da ubangiji subhanahu wataala arzuta mu ya rabbal alamin kasan mu da sauran kasashe ta musulmi musamman ma Palestine da dukkanin guraren da ke da rashin aminci Allah subhanahu wataala ka aminci Allah subhanahu wata'ala ya karya waɗanda suke makiyan addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wata'ala dukkanin wanda zai zama barazana ga al'umma ta musulmi ubangiji subhanahu wata'ala mana maganin shi da abin da ya ga dama Allah subhanahu wata'ala tabbatar mana da aminci da zaman lafiya Allah gafarta kusakuran mu ubangiji subhanahu wata'ala kare mu daga kama mu daga abin da wawayen mu suke aiwatarwa rabbal alamin Allah ya ma rayuwar mu albarka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare imanin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad سواء صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك